من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يمنا مغنى وهو الولي الحميد الله تبارك وتعالى شيء مجبن الأمر المؤمنين kuma shi ne abin godewa shi ne ya ce shi waliyu din nan ismu fa'ilin ne ma'ana majalishin al'amari ko kuma ismu maf'uli ne wanda aka jibinta masa al'amuran mutane mutum in ka jibinta wa Allah al'amarinka to shi ne zai ce manwara manwaran laha kenan in kuma Allah ne ya jibinci lamarinka a ce manwara hullahu ala kulli halin duka sunayen Allah ne shi ne yake jibintar lamarin bawa shi ne ko bawa yake miƙa masa lamarinsa in bawan yana ta lamarinsa ya kyau waya fi an sammahu bi ismihi shi Allah da barka ta'ala ya isa wal waliyu ala abdu ismu fa'ilin bi ma'anar muwasibi ala amalil khairi shi kuma idan aka ce bawa ne bawan Allah aka ce masa waliyu mai jibintan al'amari to shi kuma ya jibin shi lazamci akan ayyuka na alheri wanda yake tsakaninsa da Allah idan ka lazamci aikin alheri kullum kana yi to ana ce maka alwaliyu majibinci wannan aikin ma'ana wanda ya lazamci aiki ma'anan wannan waliyu ma'anar sa almuwazib wanda ya lazamci wani aiki na alheri in ka lazamci aiki na alheri duk mutane suka ce dai ka da wannan aikin da zai ce maka waliyu wanda ya lazamci wannan irin wannan alheri ko irin wannan aiki ko kuma ismu maf'ulin bi ma'ana man tawalla Allahu jami'a umurihi ko kuma idan har ka mika wa Allah lamarin ka gaba daya kuma kana bin Allah kana bauta masa to nan kuma kai din ma sunan zai zama ismu maf'uli ma'ana wanda Allah ya jibi shi al'amuransa wa yafi an sammahu bi ismihi ko ba komai kai sa'a kai tarayya sunan ma'ana lakabin da ake kiran mutum yayi kama da sunan Allah alwaliyu Allahu ولي ثلاثة أسماء من أسمائه تبارك وتعالى Allah ya ƙawata shi wanda ake ce masa alwaliyu sunaye guda uku ya bashi a cikin sunayen Allah ne almu'minu ismun min asma'ihi mu'minu suna ne a cikin sunayen Allah duk wanda aka ce masa wani mu'mini ne to ya samu suna an ara masa suna a cikin sunayen Allah sunan Allah ne almu'minu wal imanu alhaqiqi ma'rifatullah imani na gaske shi ne sanin Allah ka san Allah shi ne ka zama imanin ka ya cika domin ba in mutum bai san Allah ba ai ba zai ji tsoron saba masa ba amma in ka san Allah ya zaka ji tsoron saba wa Allah saboda ka san Allah ka san girman Allah wal alamu wal alimu min asma'ihi idan ka ce wani masani ne shi ma ya samu sura cikin sunayen Allah sunan Allah ne alimu wal waliyu min asma'ihi idan ka ce wani waliyu ne waliyi ne majibin shi lamari ne ko kuma wanda ya lazamci aikin alheri ne duka da sunayen Allah ne Allah shine alwaliyu kaifa yashtari kuma hu fil asma'i illa bi fana'ihi an nafsihi aw ko bagaihi ko bagawo ko bagaihi huwa wahdahu tabaraka ta'ala ya dan adam zai iya tarayya da Allah a cikin suna a dan adam baya tarayya da Allah a cikin suna sai dai in shi shi dan adam din shi ya karar da kansa ya badda sunansa ya ɗauki sunan Allah ya yi amfani da shi, sai ya zama yanzu mai amfani da sunan Allah ne ba mai amfani da sunan kansa ba ne. Idan Allah ya sa maka suna aka ce maka waliyu, to ba sunan ka ba ne sunan Allah ne. an baka aro ne idan Allah ya ce maka maliku to ba sunan ka bane sunan Allah ne in Allah ya sa in mutane Allah ya baka aro aka dinga zaya maka alimu ba sunan ka bane sunan Allah ne haka ganiyo da sauran irin wayannan sunaye to sai mutum shi din ya ƙara ya ƙara da kansa da shi da wanzuwansa duka ya miƙa wa Allah akwai din Allah ya zama shine rayayye shine akwai illa mai ga haza fala yumkinu an yashtarika ma Allah fi ismihi in ba haka ba ba zai yi dan adam yayi tarayya da Allah cikin sunan Allah domin sunan Allah ai ba irin sunan mutum bane wali haza qalu saboda haka waliyai ko waliyai ko malamai suka ce ba da'iratul wilayati awsa'u min da'iratin nubuwati da'irar wilaya ta fi fadi akan da'irar annabi da'irar annabi annabi ko annabawa suna da iyaka an gidi da yesu annabi wani annabi wani suna da lissafin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ya ce gaba ɗaya da wanda aka aika da wanda ba aika ba gaba ɗaya su dubu ɗari da ishirin da hudu ne to kaga suna da iyaka amma su in ka cire da'irar annabta to duk abinda wanda ba annabi ba ya zama mutumin kirkira ce maka waliyu eh in dai ba annabi ba aka cire annabta to duk wani matsayi yana tsayawa a waliyu ne to saboda haka sai wannan da'irar sai ta fi faɗi fa kullu nabiyyun waliyun kowane annabi ma kuma waliyi ne domin ya riga ya jimici lamarin Allah Allah kuma ya jimici lamarinsa kafin ya zama annabi ma wala afsa amma ba duk waliyi bane ya zama annabi bar waliyu la qara nabi wali annabi annabi ana ce masa waliyu kullu nabiyyin fihi baharu nubuwatin wa baharu wilayatin kowane annabi Allah ya bude masa kogi irin na annabta da ilimi da kebance kebance tsakaninsa da Allah da kuma wannan kogi kuma na jibintan abin da yake na Allah da kuma yadda Allah ya jibince shi to duka wai za ja aka akir nam wai za waran ma kai waran ma ja akirul anbiya'i yayin da na karshen annabawa ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kataman nubuwata ya zo ya rufe annabta ya zama babu wani annabi ba za a sake haifan wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka sake haifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam haife shi ba za a ce masa annabi ba ko waye fatahal wilayata sai manzo Allah da yazo ya rufe annabta sai ya bude wannan kofa ta walittaka sai ta yadu daga sahabbai aka samu shahidai a cikin su aka samu malamai aka samu ga sunan dai duk kuma in ka hada duk mutumin da yake da aiki hali mai kyau ko aiki mai kyau sunan sa waliyu ne to sai manzo Allah ya bude wannan da'ira ta wilaya shine al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq shine ya bude duk ya bude abinda ya rufu a cikin ilimin Allah wanda Allah ya aje ma'ana sauran bayan Allah za a yi ta samun bayan Allah manya-manya a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa annabi yake cewa ulama wa ummati ka anbiya'i bani isra'ila malaman al'ummarsa suna da girma suna da ilimi kamar annabawan bani isra'ila yadda suke da ilimi haka malaman al'ummar manzo sallallahu suke da ilimi amma matsayi ne a'a shi matsayi annabi duk inda yake annabi ne shi kadai ne annabi ba za ka taɓa ɗaukan wani wanda ba annabi ba ka kamanta shi da annabi a wani abu illa sai dai in an koma matsayin ilimi da keɓance-keɓance da yake wannan al'umma Allah yana son ta to shi kenan Allah ya keɓance su da wasu abubuwa amma kuma har da haka suna nan fa sun sani suna ƙarƙashin annabawa sallallahu alaihi wa sallam alwaliyu ismun lillahi waliyu sunan Allah ne wa ismun li abdillahi kuma suna ne na bawan Allah walwilayatu ismani to ita wani takan ma kashi ta biyu ne sungurawa kubra akwai akwai karama akwai babba fa sungura kullu man yatasawa bi sifatin min as-sifat allati madahara shay'at muhammadiyatu wa ita karama duk wanda ya sifatu da sifa a cikin sifofin da shari'a suka shari'a ta yaba ma'ana shari'a ta ga komai ɗinka yana tafiya daidai to shikenan ana taimaka waliyi saboda me ka jibin shi aikin da manzo Allah sallama yazo da shi kuma kana kana kokari a kai to mada hati aha mada hati da'atu eh mudi hati da'atu mudi hati salatu wa qiyamul layli wa siyam eh wa wazudu wal karamu wal warau wal afafu ishe to eh an an yaba wa biyayya an yaba wa biyayya samana mutumin kuma an yi ba wa sallarsa yana yin sallah daidai kuma yana yin ta yadda ya dace a yi ta sannan kuma an yabawa irin ƙoƙarinsa na tashi da daddare da ayyuka da yake yi a cikin dare na ayyukan alheri an yabawa azumin mutumin an yabawa gudun duniyarsa an tabbata mutumin nan ba duniya ce a gabansa ba Allah ne a gabansa sannan an yabawa karamcin mutumin mutumin karimi ne ma'anan karimi wanda za a yi masa alheri wanda za a yi masa sharri ba zai saka da sharri ba zai saka da alheri shine karimi shi mai karamci kullum idan ka bata masa rai dariya zai yi sai yayi dariya ka bata masa rai ba ya kamata ya ce ya dauki wani hukunci sai yayi dariya ya ce Allah sarki ai da haka nake da mun daidaita to kaga wannan shine karamci kuma gudun da kuma tsantseni ma'ana duk abin da yake ganin akwai matsala a ciki ma'ana abin yana kama da akwai makaruhi makaruhi a ciki ba dai halal tsamma a ciki to baya kusantan abin shine wara'u wal afafu akwai kuma kamewa kamewa ka kame gabobin ka gaba ɗaya daga barin duk abin da Allah ya haramta sannan kuma ka kame mutuncinka sannan kuma ka kame karka taba mutuncin wani shine afafu in dai ka kama baka taba mutuncin kowa to ba za ta taba mutuncin ka ba amma in dai mutum zai taba mutuncin mutane duk ibadarsa duk matsayinsa amma zai taba wancan ya zargi wancan ya zagi wancan to shi ma wata ranar ko a zage shi ko a zarge shi ko kuma zai ji samu matsala shi ma saboda in ya taba za a taba shi eh manzala sallallahu alaihi cewa man tadabba auratin nasi tadabba Allahu auratahu hatta yubtihahu walau fi qari darihi duk wanda yake bibiyan laifukan mutane wani ai yayi kaza wani yana da matsala kaza to kai baka ga matsalar ka ba kake duba matsalar mutane matsalar ka ta fi ta mutane duk wanda kaga kamar da wasu suke cewa laifi tudu ne haka ne duk wanda kaga yana lissafa laifukan mutane to fa laifin sa ne yawa har ya wuce na mutane yanzu shi a sama yake laifin yana kasa yana hangen sa ne sai sai yake hangen na wancan ya hangi na wancan ya hangi na wancan amma shi nasa yanzu ya wuce su gaba daya to shine mai ta sama ibadi hadhihi sifati huwa waliyu shari'ati fa hadha waliyu shari'ati duk wanda ya tabbata da wajen sifofi to ake ana ce masa waliyi na shari'a ma'ana wannan ya zama waliyi a cikin shari'a haka shari'a ta yabe shi ta da ta yabi komai dinsa dan imam Ahmad hadith da ata ma'ana shari'a ta yabi biyayyarsa ta yabi sallarsa da sauran il in lam yakun arifan billahi fa huwa waliyyun bil wilayati sumra idan a wannan matsayin ya tsaya ma'ana wannan kokari yake amma bai san bai tsaya ya gane ya yi zurfi a cikin sanin girman Allah da ayoyin Allah da kuma yadda Allah yake shi ne sanin Allah shi ne marifa ne idan dai bai san wannan bai zama arifin billahi masanin Allah wannan bangare to za a ce masa waliyi ne amma wilaya karama domin duk yadda mutum yake idan duk yadda mutum yake da kokari da waɗannan ibadu da sauransu idan dai zuciyar bata gane Allah gaba ɗaya ba to akwai abin da za a yi masa sai ransa ya bashi to kaga bacin rai din nan ba cikin bayan Allah waliyai ba sa lissafa shi cikin hali mai kyau eh wai ranka ma ka bata ranka akan abu don me zaka bata ranka akan abu kai da dama an kawo ka saboda ka sha wahala baka san zuwan ka duniya ka zo saboda ka wahala bane in ka ga mutane ne suke cutar da kai to ka sani ba su ba su bane a turo su ake a zo a jarraba ka a gani wai dan adam ana so ya dauka a duniya gaba daya wai kai kada ya ka kawo duniya kai kada ya ka kawo sai aka zuba maka ido da aka kawo ka ana so kai ilimi kaga akwai jarraba a kanka ana so kai hali mai kyau ana so eh komai da komai dai ka nade shi ya zama kai kadai saboda ka ci qur'ani nan gaba daya ka dauke shi ka dora shi a kanka in za ka karanta Qur'ani duk ayar da kana naka ne wannan ayar ta kace kai kadai in ayar kirki ce abinda ayar take nuna maka to gayi na zo ka duba ka binciki ka binciki kanka ka ga yanda nake ina haka kake in ka ga haka kake to shikenan to kai sa'a sai ka kara himma in ka ga ba haka kake ba to ayar tana ce maka to canja fa ka san ka tabbata ne ayar Qur'ani ne kuma ayar Qur'ani ba ta canja ko ba ta ƙarya to saboda haka ka canja ka koma kan yadda aya take idan aka kawo ayar kafirai ta da azaba kar ka ce wani ne za a kai wuta a waye wani kai ne wani kai ne ai kai aka halitta wutar domin ka sai ka duba ka ga wannan halin da aka ce na yan wuta kana ciki ko baka ciki in ka ga kanka a cikin halin yan wuta to maza ka canja aya ta ce karka yadda ba hanya kirki bane idan kuma ka ga kanka baka ciki to ka gode wa Allah kuma ka ƙara ne sata wannan abu shine saboda haka shi dan adam yadda Allah yake so Allah yana son kowane mutum ya ɗauka shi shi kaɗai aka halitta sai Allah malicinsa. E baka da kowa, daga kai kai kai ne bawa, kai ne halitta, shi kuma Allah shi ne mahalicci shi ke rago biyu ne. Saboda ka Allah yana neman haƙoƙi a wajenka, kai kuma ka yi ƙoƙari ya zama ka cika haƙoƙin nan. Kar ka kalli kowa ba ruwanka da kowa, ko ɗanka ne, ko matarka ne, kowa ya naka. A'a, a wannan ɓangare na tauhidi ka komawa tsakaninka da Allah kawai. Ba ruwanka da wani yaya wane yake a ga wancan yana ba daidai ba ina roka da wanda baya ba daidai ba kai ake so ka zama daidai ne in kai kayi daidai shikenan in ko ka zama ba daidai ba tauran ma shikenan to wannan shine to wal waliyu allazi ma'anahu al arifu billahi waliyin da ake ce masa arifu billahi masanin Allah allazi wa sala ila hunalika shine wanda ya kai wancan matsayi hadha waliyun bil wilayatil kubra ma'ana shine wanda ya dauki dukkan komai ya ajiye komai ya gane shi din nan shi kadai aka kawo to sai aka ce to tunda kai kadai aka kawo kuma kana garin mutane da yawa kana rayuwa da zuwar kana da yaya ma da mata da da sauran jama'a da abokai da komai da abokan hulla to su komai za a ce musu aka ce waɗannan duk an tura su su jarraba ka ne dukkan su jarrabawa suka zai maka saboda haka ko ka ci jarrabawa ko ka faɗi ne eh duk wanda ka gani ma'ana misali idan mutum kawai da gari ya waye da safe baka san shi ba bai san ka ba sai kai ka sai zo buga maka kofa kana fita sai ya kama zagin ka to wannan me ya kamata ka dauka a'a kar kar kai fishi ka ce bari kai kai hukunci a'a kai natsu eh ka tuna a cikin dare ba abinda nayi wa Allah kuwa ya turo min wannan bawan ya zo ya zazzage ni akwai abinda nayi sai ka koma kai ta binciken ayyukanka sai ka samu laifin da kai ya sa kai maka ka sai Allah ai baya baya taba mutum bai taba ba in kaga Allah yayi maka da akwai abin da kai ma kai idan ko mutum da sassafe sai ya je ya zo ya sallama kana fitowa ya dauki wasu dumbin abin da kake so sai ya miƙa maka to kafin ka gode masa ka tuna menene kai wa Allah wanda Allah ya ji dadin ka zai baka abin da da kake roƙonsa ai kowa kullun da makara roƙonsa Allah ba ni Allah kiyaye ni kowa yana yi amma baka san lokacin da abun zai zo ba to shi ma sai ka duba kaga to wannan fa ba fa shi ya turo kansa ba dan sako ne Allah nan da yayi ni shi ya turo min wance ya zai zage ni saboda ya gaya min laifuka da nake zakai na da Allah sai canja wannan kuma abin da ya sa ya zo ya kawo min kyauta nan kuma shi kuma Allah ya turo shi ya zo ya gaya mini cewa akwai abin da nayi wa Allah ayyukan da nake yi to in binciki wannan abun in shiga ba da yi shi ne abin da ake so kawai garan adam to shi ne wanda ya kai matsayi na walittaka babba to shi yasa idan mutum ya kai matsayin walittaka babba to duk abin da ka sani baya iya shigan masa saboda shi ya riga ya juya zuciyarsa gaba ɗaya ya kankantar da ita Allah duk abin da ya same shi kafin ya ce wani baya duba wani zai ce Allah ne in abu ya same shi kowa ya yadda ba mai ba da lafiya sai Allah kowa ya yadda ba mai ba da ciwo sai Allah To, ba, kuma kowa ya yadda idan kana da lafiya, to ba wanda zai gusar da wannan lafiyar ya kawo ciwo in ba Allah ba. Kuma ka yadda in kana cikin ciwo, duk duniyan nan da za a haɗu, duk magungunan duniya haɗa maka su, a samu ƙwararru su zo su gawo binciken su, su baka maganin Allah bai dawo za ka warke ba. To, kaga ka yadda kenan, lafiya daga Allah ne, ciwo ma daga Allah ne. To, sai ka auna da wannan ma'aunin za ka yi ta aunawa. sai ka zauna sai ka ce to na gane lafiya da rashin ta daga Allah ne to bari in duba na biyu samu na da rashin na fa sai ka gane samun naka ma daga Allah ne rashin ma daga Allah ne in Allah ya ce za ka samu abu kaza gobe duk halittar Allah ba wanda ya sai hana wannan abu sai ya zo maka idan Allah ya ce ba za ka samu abu kaza ba kai ta kokari ka hada da duk mutanen duniya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك rubiyatul aqlam waje fati sugu duk abin da ka gani ya samu bawa da duk duniya gaba daya haɗa shi ana son sa ana son wane duk duniya a haɗu gaba daya duniya ba ba mutum ɗaya da ya iya ce kai ba kai masa ba kowa ya ce kai sai ake neman maka ka hawo wani matsayi to fa ba sai sa dora ka ka wannan matsayin ba in Allah bai dora ka ba haka za su yi ta kallon ka ba za ka hau ba saboda haka duk abin da ka ga mutum ya samu dama daga Allah ne in Allah ya rubuta za ka samu sai ka samu in bai rubuta ba duk kokarin ka ba za ka samu ba duk duniya da za ta haɗu ba za ta iya taimakon ka samu ba to shi ne to kaga in ka auna wannan sai ka gane duk lokacin da ka samu kafin ka gode wa wanda ya baka wa ya kamata ka gode wa Allah Allah ne ya baka shi ne bayarwa ta gaske ta haƙiƙa kaddara ɗan uwanka ne ko ɗanka ne ma wanda ka haifa sai Allah ya bashi yayi dukiya mai yawan gaske ya zama in ya so maka ce duk ƙasar ku ba kamar sa kai kaddara ma duk Afirka ba kamar sa kaddara ma duk duniya ba kamar sa a dukiya to idan babu rabon ka a cikin dukiyarsa ba zai baka ba kuma kai ka haife shi ba zai bayar ba zai ta zagin sa gashi ya bar ubansa yana lalace a ai uban ba rabonsa ne a cikin dukiyar ɗan to a sai in ka ga ɗaya yi maka ba ɗan ba ne Allah ne ya ɗauko rabonka ya zuba a cikin kayansa nan ko dole sai ya baka to kaga in ka auna wajen nan ka auna lafiya da rikinta ka gane daga Allah ka auna samu da kuma rashin samu kaga shi ma daga Allah to shi ke to sai rayuwar taka gaba da sai kai ta gina taka wannan kowanne ne sai ka ɗauko wancan ka ɗora a kan wannan wannan shine da skilling kawai da za ka yi ta aunawa to in ka gama auna wajen nan gaba ɗaya ka gane su duk abin da yake na rayuwarka misali sai ka dawo kan numfashi sai ka ce numfashinka da yake shiga din nan daga waye daga Allah ne domin baka san yadda yake shiga ba to wanda ya shiga in ya shiga in wani bai fita ba fa akwai matsala idan kuma wani ya fita wani ya ki shiga nan ba fa matsala ne ka shi ma sai ka auna ba mai shigar da numfashi a jikinka sai Allah ba mai fitar shi sai Allah sai ka dawo sai ka ce to in na jin yunwa ina jin ina cin abinci in na jin kishirwa ina shan ruwa to waɗannan su su ne ni'ima to idan abincin nan ya je ya rufe fa zai nemi fita to idan na je in ka ci abincin ka koshi ka ji daɗinsa to sai lokacin fitarsa ya zo ya ƙi fita to fa matsala ta samu kamar can da baka samu abincin yunwa take damunka yanzu kuma rashin fitan abincin ya fi yunwa muni ko kuma ka sha ruwa ka ji daɗin sa lokacin da ya kamata ruwan ya fita sai ya ki fita to nan fa nan ma ka shiga wata matsala wacce ta fi waccan to nan ma sai ka auna waye ne yake sa abinci ya zauna daidai a cikin dan adam Allah wa zai fitar da shi lafiya Allah eh wannan a hikaya ake cewa wani mutum sarki ne to sai yana da wani a cikin a cikin fadawarsa wani bafajinsa to shi wannan bafajin kullum addu'a sa ɗaya ce in sarki zai tashi zai ce sarki ai kaci lafiya kullum abin da yake ce masa sai mutane suka ga wannan ya rena sarki kai kullum ba za ka da addu'a sai kawai sarki sarki zaka ce kullum yayi kaci lafiya shikenan kullum yana yana sai abu yayi yawa har suka ga sarki fa wannan reni ne shikenan sarki ya kira shi zazzage shi don me za ka yi min haka wannan reni ne duk mutane ba ka gaya musu reni sai ya shiru da ya sake zuwa fada aka zo tashi bai ce komai ba ya sake zuwa bai ce komai ba wata rana sarki da ya je kashi kashi ya gagara aka buga aka buga sarkashi ya ki fita sarki ya ce a ce a nemo shi yana ban ɗaki ya ce a nemo mutumin da aka nemo ya zai shi za Allah taimake ni da addu'ar kan nan ya ce wace kashe in yi kashi lafiya mana an kai da ai wannan reni ne shi a to Allah kai hakuri lokacin abun ne ya zo ina bukatar sa shikenan yayi masa addu'a kashi ya fita to kaga shi ma da ranar sa to kaga duk komai in ka ka auna shi ka gare daga ina yake zuwa duk abun da ka gani ya zo maka kar ka sa kowa ka huta da kanka eh in ka sa wani ma ka wahala kanka komai ka miƙa wa mai kaya kayansa ka huta wannan shine sanin Allah in dai ka san Allah da haka ake sanin Allah to ya za a yi ka san Allah kuma sannan ka dawo ka ce ba za ka bauta Allah ba ba zai yi ba wanda duk wajen na abubuwa ka auna su ka ɗauka ka miƙa masa ka yadda kuma daga wajensa ne zuciyarka ta ta zauna a kai ta dabbaka shi ta zauna a kai to yanzu wannan ka kasa bauta wa Allah ba zai yi ba abinda Allah bai ce ma sai kai kokari in dai ka san zai dara wa Allah sai kai to wannan shine walittaka in ka bi Allah biyayya ta yi kyau ka shirya da Allah duk abinda Allah ya nema ana samun ka a wajen domin dama abin da ake ce masa tsoron Allah abu biyu ne ka ji tsoron kada a neme ka inda aka ce a same ka ba a same ka ba tsoron Allah ne ma'ana duk lokacin da ake sallah Allah ya ce a same ka masallaci domin duk inda Allah yake cewa yi sallah ba ya cewa kai sallah ku yi yake cewa wa aqimus salata ya yi lazina wani aqimus salata ku daidaita sallah ku yi sallah kaga ba kai kadai ba kenan to ana neman ka a masallaci lokacin sallah to ka ji kunyar Allah ka ji ka ji tsoro kada a zo duk mutane suna masallaci kai baka wajen me ya hana ka zuwa in ba laruri na shari'a ba baka da lafiya kai tafiya a kana da mara lafiya yana asibiti kuma kai kake zaune a gaban sa duk wannan uzuri ne in ba wannan ba to me ya hana ka zuwa babu kana zaune a gida kana ji ana sallah ana sallah me a wannan ai kayi wa Allah budurci to ka ji tsoron kada wannan ya same ka kada a zo inda ake Allah yake bukatan ganin ka ba a ganka a wajen ba ɗaya ke na biyu ka ji tsoron kada a same ka inda Allah yake kar a same ka wajen musulmi duk aikin accaba nasa bane duk aikin banza ba nasa bane inda ake aikin banza ma ba wajen sa bane to kar a same ka a can eh kada samu musulmi a can domin ba wajen sa bane shi ai ba ce masa ya tafi can ba shan akwai wanda aka tada su yi eh da Allah ya halicce wannan sako ya kawo su duniya sai ya ajiye masu yin su to karka ya da same ka cikin su kai dai a same ka cikin inda Allah ya neme ka a same ka wajen inda Allah ya hane ka kar a ganka wajen shine tsoron Allah to shine haza waliyun bil wilayati al kubra wannan shi ake ce masa waliyi wilaya babba walittaka babba wal waliyul kabiru yuzahimul waliyya sangira fi amalihi babban waliyin za ka samu gwagwarmaya yake da ƙaramin waliya cikin ayyuka samana kamar yadda kuke cewa karna langa ya tama ya rumul mujtadi min rabbihi wa lahu ijtihadul muqtadi ya samu duk abin da ake nema wajen Allah amma fa in ka ya kasa mai yana ibada sai ka dauka yanzu ne yake kokarin farawa to haka ake so eh duk aiki in ka same ka to wanda yake wanda ya fara aikin yanzu yake kokari ya iya ya so to kai ma a same ka irin haka ma'ana kana da kokari da himma fiye da kada mutane ko kuma halitta ka rude ka wani aiko yanzu alhamdulillah ai kun samu komai abinda ake nema an samu balle ma idan yaudara ta fara samun mutum shikenan ya fara ya fara ya dan fara samun haske ya fara mafarkin annabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran wasu abubuwa zai dinga cewa a haƙi ya samu matsayi matsayi me ka samu in kana mafarki da annabi ka kai abubakar ne wanda yake ganin sa kullum kullum tare suke tare suke wuni tare suke komai ba abin da yake raba su sai bacci sai da dare sai na baka ya tafi gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa to kai wani matsayi ka samu wanda yafi na abubakar abubakar ya fi kowa kokari ya ibada saboda ka wannan rudu ne na shaidan yake ruda yara su shiga shirme mutuwar shi yana ganin kansa ya kai wani abu wanda kaga ka kai ka kai ka rushe duk wanda ya ga ya kai ya fadi ya gama ko matsalar in dai mutu ya fadi a idon Allah ba zai tashi ba eh duk wanda ya fadi in dai ya riga ya fadi to ya fadi kenan saboda ka kiyaye wannan shirme ne wallahi shirme ne yaudara ce irin ta shedan shedan ne yake yaudara mutum sai ya ce maka ai yanzu da abin da ake nema alhamdulillah ai yanzu ku ne kaza kuma Allah kuma yana da imtihani ko istiraji idan mutum ya samu ya fara irin wannan to sai Allah ya jarrabe shi da wasu abubuwa abinda za a jarrabe shi da shi idan wani ya zo yana neman bukata in ka ce Allah za a yi maka addu'a Allah ka yi masa kaza kaza sai wancan mutumin sai ya je ya ga bukata ta biya kaga zai turo maka wani in ya turo wani shi ma ya zo bukata ta biya to waye wali ba kai masu a wajen su waye shirman mai a wajen bayan Allah in ba kai ba kai gaba ɗaya ƙoƙarin ka ya ƙare a iwa wancan addu'a iwa wancan aiki iwa wancan aiki kai kuma yaushe kai naka ai in kai na kirki ne kai ka samu kai nakan yawa wani kowaye ya shiga cikin addu'arka ba wai ka zauna a wani ya kawo min aiki ya kawo min dubu ɗari ba yin dan dan kokari saboda kar ɗarin nan ba shi ta ba shirme ka zai Allah ya kawo maka ɗarinka daga wajensa in Allah zai kawo maka ɗarinka ba zuwa zai yace maka ka zo kai masa aiki ba a wanne kawai Allah zai turo wani bawa ya ce to gashi shi ya kawo maka kyauta ma kaga baka da matsala baka da komai bai nemi komai ba balle ka ce ba kai masa ba to mutum ya tsaya ya shirya da Allah shi ake bukata ba wai ya tsaya shiriri ta cikin halitta ba. Wal waliyu sagiru la nasiba lahu fi ma inda waliyil kabiri shi karamin wali su da yake matsayin su daban-daban ne ba zai yi ya kai matsayin babban wali ba. Shi babban wali da matsayin sa shi karamin wali da matsayin sa. Allah ya ce wa min ayatihi a cikin ayoyin Allah khalqu samawati wal ardi min ayatihi halittan sammai daga sai ma ayoyin Allah ne Allah ya halici samman nan saboda ka kalle su kaga ikon Allah Allah ya halici ƙasa saboda ka kalle ta kaga ayar Allah wa ma basa fihi ma min dabbatin da abin da Allah ya shimfida a sammai da kuma ƙasa na abubuwan da suke motsi wanda suke tafiya da masu motsi da masu shiru da wanda suke zaune a waje ɗaya da masu gusawa duka dabbatu ne farraga wa nashara Allah ya rarraba abubuwa ya daidaita su eh komai lokacin da Allah ya ce ya shi guda daya haka yake baza shi sai ya dawo mai yawa lokacin da Allah ya halice abin shi kwaya daya duk abin da ake shi kwaya daya ne gero kwaya daya dawa kwaya daya masara shinkafa alkama duk abin da ka sani kwaya daya aka yi har ita ta wannan duk bishiya kwaya daya aka kawo da Allah ya ta yada su ya ta yada suka ta yawa to a kasuwa ɗaya ma sai ka samu ƙwayoyin ba iyaka waccan kasuwa ma kuma akwai waccan ma akwai waccan ma akwai kamar yadda ya dabbobi to haka Allah ya yi ayoyin Allah ne wa huwa kullu ma yadibbu ala al-ardi duk abin da yake tafiya a doron ƙasa ya ke ce masa dabbatu minan nasu daga mutane wa gairihim da sauran wanda ba mutane ba duk abin da yake motsi sunansa dabbatu wa huwa shi Allah kadirun mai cikakken iko ne ala jam'ihim ya tara waɗannan abubuwa gaba ɗayan su lil hasri in za ya tashi kiyama sai ya tara komai idza ya shawo in ya ga dama a lokacin to zai tara komai ya ce duk abin da ya halitta sai ya halarci wajen kuma wajen ya isa eh saboda Allah shine Allah saka kenan ai eh Allah ne kenan ai shine yayi abin da wani ba zai iya yi ba farraga jami'al kainati Allah ya raba dukkan halittu ko mata jaa jama'ahum lokacin da Allah yake sai ya tara abubuwa yanda ya warwatsa su wa huwa qadirun ala jami'i yana da iko lokaci dai mai tara su baina akhdubu fi masjid misra lokacin ina huduba a masallacin misra lokacin da yaje misra yayi musu huduba fil jami' al-azhar jami' al-azhar wa idha ar-rusi allazi rakiba safinata wa dara fil fada'i fil afaqi ar-raja'a akwai wani mutumin rasha a lokacin yayi yawon duniya amma da jirgin ruwa ya yawaci duniya gaba ɗaya ya gama yawo sai ya dawo to da ya dawo sai dalabar mukalluna ma'i ana takallama fi hadal hadisi fi kurbati sai suka ce to a cikin hudubar da shehu yake musu kai mana magana akan mutumin nan da ya yawaci duniya me matsayinsa kuma za a iya yin haka ya ce to shikenan fa kullu sai na ce qala Allah tabaraka ta'ala suka ce wa mutum zai iya yi yawo a duniya har ma suka ce masa to akwai fa wasu kuma mutanen Amerika da mutanen Rasha sun ce sun yi wani abu wanda zai dauki mutane ya kai su har duniyar wata har su je inda wata yake nan ma zai yi a musulunce ko ba zai yi ba to kaga irin wajen abubuwa su ne wanda Allah ya kawo wasu baya bayan wasu zamanai wanda ba zamanin annabawa ba ba zamanin sahabbai ba ba zamanin tabi'ina ko tabi'ut tabi'ina ba a zamanin wasu ne sai Allah ya kawo waɗannan abubuwa to wannan ya ake ya za a neman musu hukunci ba abin da Allah zai kawo wanda bai da hukunci to shine sai suka ce to zai yi musulunci ya yadda mutum zai iya ya watan duniya sannan ko musulunci ya yadda mutum zai iya hawa sama ya je har inda wata yake ya dawo ya ce to sai na ce musu ai Allah tabaraka ta'ala ya gama magana ai duk abin da ka gani ba abin da Allah bai kawo Qur'ani ba Allah ya ce ya ma'atarar jinni wal insi in istarakum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultani Allah ya ce ya ku mutanen aljanu da mutane ya ku aljanu da mutane in za ku iya ku keta sammai gaba ɗaya ku ratsa ku har ku wuce ku rabu inda ku sun zuwa ku je ku yi amma ku sani ba zai yi ba sai kun samu hujja sai an samu dalili mutumin da aka ce ya tashi ya yi saman ai ba shi karan kansa aka ga ya ɗaga ba a'a wani abu ya yi ko to wannan abin da ya yi aka yi har aka ya ɗauki mutane to sai ku ɗauke shi cikin ayoyin Allah yanda Allah ya yi doki zai ta sukuwa da kai ba zai gaji ba ya yi raƙumi zai sukuwa da kai ba zai gaji ba ya yi maka abubuwa ya yi maka abubuwan da za su gudu a doron ƙasa irin su mota mashin da sauransu shi ya shi Allah nan dai shine kuma ya sake halittar jirgin sama ya ce a ɗaga a yi sama to shi Allah nan shi ya sake halittar Apollo ya ce to ga wannan ku ɗaga ku saman ma ku je ku kesa sama ta farko ta biyu har ku je inda inda wata yake in ma za ku iya zuwa inda rana take o ku je ne in dai Allah ya yarda wannan abun zai je to zai je in kuma Allah bai yarda ba mun ba zai je ba shine kawai irsalu alaikum ashwazun min nari wa nuhasun Allah ya ce ai za ku samu tarzi na wuta da dalma shine za a jefo muku wanda za ku yi abin tafiya da shi ne kaga ayar qur'ani Allah ya ce zan jefo muku tartsatsin wuta ba ba inyin da zaka tayar ba kaga wutar ba in babu wuta ba zai tashi ba kuma duk abin da aka hada ai ai karfe ne da dalma aka hada in ba dalma ko karfe ba ai mun ba zai motsa ba to saboda ka duk abin da kuka gani Allah ya faɗe shi saboda ka don wani an ce muku ya je waje kaza mu ba shi ne abin kallon mu ba a'a mutumin ƙoƙarinsa ya kai har yana tsakaninsa da Allah lafiya laumu shi ne muradinmu. Shi ne matsayi, ba wai ka tafi sama ba kafirai da suka fara zuwa saman ba, da suka je Ƙur'ani suka sake kawo ba? Babu, ba shi ba ne muradi. Ƙur'anin da aka kawo mana ya ishe mu. Yanzu waye goni a cikin musulmi? Goni a cikin musulmi? Wannan tun da yake ba a taɓa jin ya gaji wani ba. Ba a taɓa jin ya yi magana wani ba. ba a taɓa jin ganinsa da girman kai ba, ba a taɓa jin yayi wa wani hasada ba, maganarsa duk maganganunsa an bibiya ba a taɓa jin yayi ƙarya ba, wannan fa ne gwani a cikin musulmi, ba wanda zai ɗauki har haɗa abubuwa ya inji ya tafi sama ba, iya je sama ya dawo da ya dawo mai ya kawo. Shi kenan ya je ya gano, ba shi kada ya je ya gano ba, ko me ya gano ma ya dawo ya zo da suka fara zuwa sun dawo sun mutu. Shi kenan ko? To me fa'idar zuwa? zuwa mai amfani a sama zuwan annabi Muhammadu sallallahu shine zuwan da aka je aka ɗauko mana Qur'ani aka ɗauko mana sallah aka kawo mana ayoyin Allah to shine zuwa mai amfani ba zuwa wannan shirmin ba eh wannan kai duhu a cikin duhu ne kawai aw zulmatin fi bahrin lujjin ne yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabu zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha shi ne kawai duhu ne shi din kansa duhu ne suka kafiri ne abin da yake ciki duhu ne injin ne bai da bai da kwakwalwa ma bai da inji bai da hankali bai kuma ran ran da aka masa ma ba irin ran mutane bane kaga duhu ne ya shiga duhu suke yawo a duhu duk ba su gano Allah ba da kenta wanda suka je wajen watan nan da kenta in su zo dawo su dawo da imani su zo su ce sun gane ayar Allah a saman nan kai mun je inda wata yake mun ga kaza ba su suka fara bada labarin cewa watan nan akwai matsalar da taba samun sa ko accident ne ko menene su suka fada to ba sani ba Allah ya riga ya faɗe shi Allah ya ce in tarabat sa'at wa shaqal qamaru wata ne Allah ya tsaga zamanin annabi sallallahu saboda Allah ya gaskata wannan mu'jiza ta manzo Allah sallallahu sai ya bar watan har yanzu wannan tsagun yana nan watan da ma rabewa yayi biyu rabi ya sauka nan wata ya sauka can to to wannan rabu wanda yayi to da suka je sai suka ga wannan alamar to da ya kamata su bincika me me yayi wa watan accident din har ya samu ya karye to ai da shi ya kamata su bincika in suka tambaya sai aka yi musu a ba karye ba accident yayi ba a mujar annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya kira watan watan ya tsage biyu ya zo ya sauka har kasa ya sake komawa ya je ya hade to kaga da sai su samu imani to don mutum ya je sama ko ya wuce sammai ma iya so ya wuce a rafi in ba imani aikin banza ne to shine sai na ce musu ai ga ayar Allah wa hadha huwa allazi waqa wannan shine ya faru ayar Allah ce Allah ya ce in an samu hujja a je to sun samu hujja din su je ba hana ba asaminatu allati darat fil fada'i tarji muhar muharikat al jawanibi muswaddatan min athar al harqi yace wannan injin da suka kera suka je suka yawo da shi da yazo dawowa ba duk gaba ɗayan sa ya kokkone ba eh saboda zafi sannan kuma gashi yayi baki saboda kunan da ya sassame shi wa walu saminatin darar fi aqdari samawati wal ardi safinatu rusiya ismuha fil lugati al-islam ah yace farkon akolon da ya fara tafiya sama mutanen rasha ne suka harbe shi su suka harbi wannan suka tura wannan kumbon na farko su ne kuma suka je da shi suka ce suka ce sun je duniyar wata din to wannan din al'alunga su surata ma'ana ba yaren mutane ba yaren rata wannan abin suna ce masa sultan kaga illa bi sultanin na Allah kenan shi kenan a sai da sultan din Allah ya ce ba za ku je ba sai da sultan da su samu sultan din sun je shi kenan la tafuzuna illa bi sultan haka Allah ya ce ba za ku je ba sai da sultan to an yi sultan din an je magana ta kare wa kullu law nace musu to ai wallahi tabaraka ta'ala ya kulu Allah yana cewa wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ma basa fima min dabbatin wa huwa rajulun idza yasha qadirun Allah ya ce ya halicci sammai ya halicci kasai duk ayoyinsa ne ya ya baza mutane ko da halittu a doron ƙasa ya baza wasu a sama Allah ya ce in ya ga dama sai ya hada su me haɗi su a ɗauki na ƙasa a kai su sama ba sun haɗu ba na ƙasa sun haɗu da na sama wanda ya tashi ya je duniyar wata ai shi na ƙasa ne amma ya tashi ya je sama ya haɗu da na sama wa huwa ala jam'in idza sha'a qadirun in Allah ya ga dama sai ya hada ku to ya hada basa kasiran fi samai wa kasiran fil ardi Allah ya haɗa abubuwa da yawa a sama ya haɗa wasu kuma a ƙasa wa mata ta jam'ahu liannahu qadirun ala zalika in ya ga dama hada su sai ya hada su ya dauki na ƙasa ya hada na sama ko ya dauki na sama ya hada na ƙasa duk yanda ya ga dama dai kayan sa ne wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha atana amruna laylan aw naharan fajalna suidan ka Allah tanla bil amsi Allah ya ce ai dama lokaci yana zuwa iri wannan din lokacin da duniya za ta ɗauki ado za ta ƙawatu mutanen duniya sai sun zaci ma babu Allah kamar su suke juya komai a halin da ake ciki na yanzu yanzu duk kafiri in ka gaya masa Allah da yake wani abu dariya zai maka in dai kafiri ne ba imani yanda yake ganin shi gaba da yanda yake ganin fasaha sashe ta kai da yake shi wawa ne wa ya bashi fasahar shi ne kawai abinda bai gane ba an yadda kana da fasaha komai ka kirkira mun yadda ba mu ba komai ilimi Allah ya baka ilimi ya zo na duniya gaba ɗaya ma an ba mun sallama maka amma wa ya baka fasahar da ilimi shi ne abinda muke so ka gane ka gane fasahar ka da ilimin ka daga ina ya fito har ya zo maka shi kadai ne shi ne musulmin ai shi musulmin abin da ya gane duk abin da ya samu daga Allah ne duk abin da ya rasa daga Allah ne shine musulmi shine bambanci da wadancan duk wadancan komai suna ganin su suke yi saboda haka an kirkiri kaza nan gaba za a kirkiri kaza in ka tambaye shi zai ce maka technology ta yi nisa eh kokolwar mutane ta yi kyau to waye kokolwar waye kuma yake gyara ta take yi kyau to shine Allah ya ce dama mutane sai sun zaci su ne masu iko akan halitta gaba ɗaya ba Allah ne yake komai ba a mutane ne gani suke yi kamar su za su sarrafa komai Allah ya ce haka za su zauna sai sun kai wannan matsayin wanda an daina ma tunanin kuma ana nana ta kirkira duk abin da ake dan adam yake bukata ana nana ta kirkira sa kuma wani ma yana zuwa nan gaba akwai abubuwa da za su zo mutanen nan gaba da za su zo sai su mai da mu na wannan zamanin duk ilimin su duk fasaha su sai sun koma kauyawa saboda wadancan sun yi wani shi gaba eh nan gaba kaɗan ma za su kirkiri abubuwa da mayuka da magunguna wanda in kana so furufura ba za ta fito maka ba a jikinka har ka mutu duk za su za yi shi za su a kirkiri abubuwa wanda tafiya ba yanzu jirgin sama in ka shiga sai ka yi awa kaza kafin ka je makka ba to za a kirkiri wani jirgi wanda mutumin gombe sai zai yi zai yi zai yi shagonsa a china a china za ka yi shagonka kuma a can za ka wuni amma ba za ka kwana can ba za a kawo maka ɗan jirginka dan karami na daidai kai in gari ya waye kaman karfe goma kai wanka ka fita za ka hau jirginka a cikin minti talatin ya kai ka china ka je ka wuni kana saye da sayarwanka ka gama abin da za ka yi da yamma karfe biyar ko shida ka za ki shigo jirginka ka dawo ka yi sallar magariba a gida duk za a yi shi da shi gaba ne allah me ya yadda eh to amma duk abin da ake bukata ba wannan ma abin mamakin ba ne waye shi waye abin mamaki waye ne abin mamaki Allah shi ne abin mamaki Allah ya ce sai sun duniya ba za ta kare ba sai an yi wannan ya ka samu wannan shi gaba ya dawo duniya idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma yuzadu akhbara bi anna rabbaka wahala to kasa sai ta fidda duk abin da yake karkashinta kasa gaba ɗaya karkashinta dukiya ne duk arziki ne Allah ya zuba a ƙasar nan kuma yana nan to abin da yasa ba a ganin sa yanzu duk inda kake tsaye ko inda kake zaune dukiya ce a ƙasa me yasa ba za ka ganta ba me yasa ko ba za ka fidda ita ba baka da na'ura baka da na'uran hangen dukiyar baka da na'urar tono dukiyar amma in lokaci yayi Allah zai kawo na'urori wanda za su hanga maka kaza da kaza ne a ƙasa. Sannan kuma Allah zai ba da dama a ƙirƙiri wannan na'urar da za ta kauno. Shi kenan to a wannan lokacin ne, Mazalla Sadu Salama yake cewa ku yi sadaka, akwai lokacin da za ka ba da ba wa mutum sadaka ya ce maka baya so. Shi ma yana da shi. To ku yi sadaka kafin wannan lokacin. Kuma duniya ba za ta kare ba sai an yi wannan. To waɗannan ayoyin Allah ne masu girma Allah yake ta nuna wa mutane. Abin da ake bukata ga musulmi, ka gane duk abin da aka yi fa kai gasan ka ne. wannan duka fa Allah nan da kai da zai ce maka kuma yayi ne don ka gane Allah to shine muradi a kullu na ce ba da zuhuri hazil mu'jizati Allah ya ce to ana cikin haka kawai in na tashi shirya ƙara duniya sai kowa shi sama duniya in za ta ƙare ba za ta samu mumini ba mumini sun ƙare saboda Allah yana so a dauki duniya cikin shagala kowa yana cikin shagala kowa yana damu ya damu da abin da ya dame shi kawai suna cikin haka kawai sai su ga waf kawai sun tafi lahira kowa ya rasa ya aka yi ma shikenan haka ne mai abun ne ya nan da kayan abunsa yace to ba da zuhuri hazil mu'jizati bayan wayannan mu'jizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bayyana duk wannan fa mu'jiza ce ta Qur'ani Qur'ani kuma gaba ɗaya san mu'jizar annabi ne sallallahu alaihi wasallam la atawaqqa'u minhum illa an yu'minu billahi aw qurbi halakihim dama wa'annan duka ba za su faru da su ba dama suna faruwa ne saboda mutane su yi imani da Allah ko kuma ana nuna musu fa karewar su ya kusa in kaga duniya ta yi daɗi daɗi yana ta yawa ta kwata kusan tafiya kamar yadda ake cewa in ganga ta yi zaƙi ta kusan fashewa ko to duniyar ma haka in ka ga tana daɗi to karka shagala da daɗin nan eh tana kama hanya ne eh za ta yi ta kyautatuwa tana tana ado tana komai saboda za ta shirya wa tafiya wa ma muhawalatuhum alwusula ila alqamari wa sukna fi wa hulla fi mutamakkinain fa hadha ma la yakunu illa bi da'ati Allah yace cewa da suke yi suna neman za su je su je duniyar wata ba ma duniyar wata ba sun ce ma za su je su zauna ne eh sun je har sun kakkama filaye a can eh duk za su koma su je su gina su yi gine-gine su zauna a can da zama a can shi duk wannan mai yiwa ne zai iya yiwa amma abinda ba zai yi yadda suke tunanin ba zai yi ba sai inda sun bi Allah ne da kuma su bi Allah ba to ba su bi Allah ba Allah zai basu a duniyar wata su je su yi rayuwa wato wayo ne duk wanda ya sha wahala a nan sai ya tafi can ya zauna a'a in ya sha wahala a nan ya bari in kafiri ne ya bari ya mutu ya je haɗu da wata wahala la yasiluna ila hadhihi al-ayati abadan har abada ba za su kai wannan matsayin ka a cewa sun je sun yi gidajen su a inda wata yake saboda ka duniya lokacin zafi su gudu su koma can lokacin sanyi in ya dame su su gudu su koma can to duk wannan duk wannan ba zai faru ba ba zai faru da su ba har abada ba za su samu wannan ba eh wannan ka ba zai faru ba eh su je sun je sun yi gine-ginen su sun bar duniya tuna duniya zafi ya yi yawa sanyi ya yi yawa shututtuka sun yawa saboda bayar cuta suna cikin kaza cikin kaza za su gudu da iyalan su koma shan su zauna annan kan gariya ne ba zai yi ba kana yuhawilu america wa fashalu aidan Amerika Amerika ma kullum abin da take ta kokari kenan amma har yau bai samu ba ko ba zai samu ba kuma asabakum min musibati وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة إذا وني أبو يساميكو na wahala ko matsi ko wani abu da na karyewan tattalin arziki da sauran abubuwa da suke samun ɗan adam ko rashin lafiya ko mutuwa ko samun matsala duk abin da ya same ku baliyatin wa shiddatin wata wahala ce ta same ku da rashin lafiya ko bi ma kasabat aidikum Allah ce ku kuka jawo shi Allah bai kawo duniya don wani ya wahala ba amma da ya kawo sai ya aje wahala yayi mata hanyoyi sai ya aje daɗi ya masa hanyoyi to ana cikin jin daɗi wani a cikin mutane sai je tsokano wahalar. Ita kuma dama in ta zo ba ta tsayawa kansa. Wattaƙo fitnatan la tusiban nan lazina zalamu minkum khassa. Allah ce ku guji fitnar da wani wanda ya jawo ta ba kansa kawai za ta tsaya ba. Sai wani ya je tsokano rigimar, ya tsokano bala'i, da shi ba bala'i ya zo bai san waye tsokano shi ba. Eh ce kamar roƙon ruwan sama ne. Eh kun zo kun fita kun roƙi ruwan sama. To wani dama inda yake gonakin su dama suna da danshi. Wasu kuma fari ya dame su. Aka ta roƙon ruwa in ruwa ya zo fashi wancan ma ƙara masa zai. Har gonar har sanyi ya cinye gonar da ruwa ya cinye gonar. Shi ma ruwan ya zama rahama gare shi? A shi wahala ne. To saboda haka in wahala tana zaune inda take. alheri sauki ni'ima tana zaune da take to sai wani mutum sai ya je ya tsokano ko wasu mutane suka je suka tsokano me tsokano wa Allah ya ce a bi shi sai wasu suka ce su ga da ga ba za su yi Allah ba kuma ba wai ba san Allah ba sun sani sun ce ba za su yi ba saboda tsageran shi sai Allah ya ce to bala'i kuke jawowa to akai bala'in ayi musu ruwan saman sa sai akai ruwan sama fa gidan kowa ne sai dai kowa mai imani ya karba da imani mara shi kuma shi ya sani sai duk abin da kaga ya zo wa duniya ya zo wa mutane mutanen ne suka ja eh ba abin da Allah ke turowa na wahala a komai Allah ya ajiye shi yayi masa yayi masa daki duk wanda ya je bude dakin to shi ga wannan abin zai fararo kan mutane ko ma ka sabar aije ko abinda kuka aikata na laifuka na zunubai tsakaninku da Allah suke jawowa wani ya je ya bude dakin bala'i ko bala'in sai ya zazzago kan mutane ko da yake ma wai afu an kasirin Allah yana yafewa da yawa abubuwan da ake yana yafewa saboda wani wani shi yana nan kullum fitina kawai yake zo kanowa amma wani shi kuma yana yana ta tuba yana ta tuba yana ta tuba wa Allah duk abin da muka yi maka mun tuba mun tuba Allah ka yafe mana Allah karka rike mu da abin da muke yi karka dubi halin mu to wannan addu'o'i sai su sanyaya sai Allah ya duba waɗancan ɗima wanda suka yi shi addu'an wani nan ta yi yawa eh kuma ta yi yawa sosai sau a dalilin addu'arsa to bari in ɗauke azabar ba za a yi ba ko kuma za a yi kaɗan sai a yi kaɗan sai a ɗauke sauran ko ya fi an kasire kuma an tabi mutu وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آه كل وشان كل ما أصاب الإنسان ومن باب ذنوبه duk abin da ya samu mutum ya duba ya tabbata cikin zunubansa ne shi ya ja ma anna la yafu an kasirin Allah yana yafewa da yawa ri'a jurun fi yadi ali ibn abi talib in qila lahum hadha qala hadha mimma kasabat yadi wa yafu an kasirin burji aka gani a hannun sayyidina ali kurji ne ya fito masa a hannu wani ya ganshi sha sai na ali wannan kuma yaushe ya fito ya sha zunubin da na yi ne aka turo min kurji don ma Allah ya yafe wani zunubin da yawa kaji wanda suka gane Allah kurji ma aka yi sai zunubi ne to sai duk abin da ya same ka zunubin ka ne wa ma an kun bi mujizina fil ardi ku sani ba za ku tsere wa Allah ba a doron kasar nan ba inda mutum zai je ya koye shi Allah baya nan ko baya ganin sa duk inda ka shiga za ka same shi yana dakunka ko ta futu na balle ku tsere masa wa ma lakum min dunillahi min waliyin ku sani fa ba ku da wani wanda zai yi shi lamarin ku wanda zai muku zai kare muku babu shi wala nasirin babu wani mai taimakon ba Allah ba Allah nan dai shine kai laifin ka zo kano fitinar kuma in ta zo ta sauka kanka ka gane wa zannu Allah malja min Allah illa ilayhi summa taba alayhi sai ka za ka gano cewa laifi fa na ja kuma wa nayi wa Allah to bari in koma wa Allah kuma eh shi dan adam kullum tsakaninsa da Allah kamar yaro ne da uwarsa yaro karami in yayi laifi uwa ta dauki bulala tana zane shi sai ya zo ya manne mata kuma yana kiranta saboda bai san kowa ba ita kada ya sani eh ita ce mai dukan kuma ita za a mannawa mannewa yaron ba zai tafi je ya manne wajen wani wani ko wata ba a uwar da take dukan dai tai masa duka kuma ya manne mata yana kiran ma sunanta wai ta taimake shi ko ita take dukan sa haka Allah yake da bayi duk abin da Allah ya turo maka ka gane shine in ka gane sai ka dawo ka manne masa eh kana kiran sa din yana duka kana kira shine wala nasira alhamdulillah alhamdulillah akwai da mulawa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abinda muka fara daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana amin abinda mu sani ba Allah ya sanar da mu shi amin Allah ya sa mu cikin wanda yake yin ta cikin wannan wata amin Allah ya ba mu alheroyin da suke cikin wannan wata. Amin. Allah ya kiyaye mu dukkan sharruka. Amin. Allah ya karbi ibadun mu gaba daya. Amin. Allah ya gyara mana kasar mu. Amin. Allah ya daidaita ta. Amin. Allah ya mata alƙibla. Amin. Allah ya mata jagoranci na gari. Amin. Allah ya duka Allah ya canje zukatan mu zan mutanen kirki. Amin. Allah ya hada mu kuma da jagororin kirki. Amin. Allah duk abin da ake nema na alheri Allah ya tabbatar mana da shi a kasar nan. Amin. Da ma dukkan kasashen musulmai. Amin. Duk abin da ake tsoro na sharri Allah ya kiyaye mu a kasar mu. Allah kiyaye dukkan kasashen musulmai. Amin. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Amin. Masu bukatu Allah biya bukatun mu da bukatun su gaba daya. Amin. Marasa lafiya Allah ya ba su lafiya. Amin. Masu lafiya Allah ya kara mana lafiya. Amin. Allah ya ba mu ikon bin sa a cikin lafiyar. Amin. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallama. Amin. Barka wannan wata mai albarka. Amin. Barka wannan littafi da ake karantawa. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Amin. Ya kana aure ya kana sai. إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله إن شاء الله وقرأتم وجه شران ثلاثة لا يا الله